أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
muna ashirin da takwas ga watan Rajab, wata na bakwai a cikin watanni na addinin Musulunci. Idan ka ɗauko Al-Muharram, Safar, Rabini Awwal, Rabini Sani, Juma Ula, Juma Akhira, sai ka zo Rajab shine wata na bakwai a cikin watanni na addinin Musulunci. shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada fiye a cikin halitta sallallahu alaihi wasallam daga makka zawa madina wanda ya da ashirin da tara ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komi wanda sai ya so ake muna jini da godiyanmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da wannan darasi a cikin littafinmu mai albarka ɗaya daga cikin littafinmu na addinin musulunci mai sunan usulul iman fi dau'il kitab wa sunna na babban malaminmu a Sheikh Dr. Salih bin Abdulaziz bin Ali Shai. ‘Yan uwa musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala cikin ƙaddara wasu da yadda yake sarfa bayinsa, ya sake saduwa da mu da ku a wannan majalisi na wannan darasi wanda muke gabatar da shi a cikin wannan littafi namu. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alkur'ani mai girma, mu samu dacen sunna ingantatta ta manzo sallallahu Alaihi wasallama, da kuma fahimta ta salafi sale magabata mazan jiya sahabai da tabi'ai da tabi'i tabi'in. tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu ƙarancin ilimi abinda mu gane ba na addini ala ganar da mu ganarwa fahimta ta magabata Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana ikhlasi a cikin darsi namu ya Allah ka sa muna idan kai dan yada kalmar Allah a ban ƙasa ta zaman tohiyar uliya ita ce madaukakiya yi da ba dan kai ba ya Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu ‘yan uwa musulmi yau za mu tashi a kan darasinmu na goma sha uku, darasi ɗaya bayan ɗaya a cikin littafi na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu a Sheikh Dr. Salih bin Abdulaziz bin Ali Sheikh darasi ne na goma sha uku. Fatanmu Allah kai ne Allah ka sanya mana ikhlasi. ‘Yan uwa da suke ba da lokacinsu domin sauraronmu, Allah subhanahu wata'ala ya sami tarayya a cikin ladan. Da saura ‘yan uwa a cikin gidajen radiyo da tele. da suke tsaye akan na'ura domin isar da sautinmu zuwa ga al'umma, su ma Allah subhanahu wata'ala ka sanya mu yi tarayya da mu da su a cikin ladan. Wa'inda suke taimaka mana ɓangaren karanta suwar da'awa masallatai da makarantu da wuraren wa'azinmu. Allah subhanahu wata'ala ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukiyarmu da tasu. Allah ka ba mu dukiyar zama taimaki addinin Allah. duke da bata da albarka Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu yaran mu yan mata waɗanda ba su mazajen aure Allah kai ne Allah ka aure da su ga mazajen kwarai zaurawan mu Allah ka aure da su ga mazajen kwarai mu da muke da auren Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa sirkan mu da suka aura mana wato matayen mu Allah subhanahu wata'ala ka haɗa mu da mu da su cikin jannatul firdaus malamanmu da suke karantar da mu suka ɗora mu akan wannan turba ta alkitabu wa sunna littafin Allah da sunna ƙashin fahimta ta magabata da suka karantar da mu wayanda suka rasu Allah ka yi musu rahama masu rai Allah subhanahu wata'ala idan lokacin mu da nasu yayi Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus iyaye da kakannin da iyayen kakannin mu Allah ka yi mana rahama ƙasa da gari Allah ka zaunar da mu lafiya dukkan wata fitina Allah kai ne Allah mun san ta ko mun san ta bai Allah ka tsare mu Allah subhanahu wataala shari da makirci Allah subhanahu wataala ka tsare makarantun mu na addinin musulunci ka tsare garin mu ka tsare kasan mu jami'an mu na tsaro gida da bakin iyaka Allah ka tsare su ka tsare mana kasan mu Allah ka ba mu zama lafiya cikin kasashen dukkan musulmi Allah subhanahu wataala ka kawo mana sabon arziki na alkhairi yan kaso mu da ma'aikatan mu da yan kwadagon mu da masu neman ilimi Muhammadiyar na boko da masu karantarsuwa da wa'azuka Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin duk rayuwarmu. ‘Yan uwa musulmi, insha Allahu za mu ci gaba da darasinmu a sati da ya gabata muna cikin babi na al-matlabu sani zikiru ba'adul anwa'il ibada. Abin nema na biyu wanda malam ya ce ya ambaci shashen irirrika na ibada, wanda malam ya ambato maka shashe, wani shashe daga cikin irirrika na ibada. Can baya malam ya maka ta'arifin ibada a shari'a, a shari'a ta musulunci abinda ake ce ma ibada. Al'ibadatu ismu jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al az-zahira al-batina. Da sauran bayanai da malam ya maka muka yi wato nau'ika na ibada kaɗan daga ciki wanda malam ya zano maka. Kina yau zan mu tashi ba da bismillahi rahmanir rahim. Malam ya ce, wa du'a'u nau'ani, ita addu'a iri biyu ce, ko mu ce ita addu'a kala biyu ce, ɗan uwa. domin ba maki a tambaye ka akwai nau'ika na ibada daban-daban. To, addu'a iri nawa ce, menene addu'a shi ne roƙon Allah, ka roƙi Allah ko ka karanta wani abu da sunan addu'a wanda ya taba cikin littafin Allah da sunna. To addu'an na mala ya ce, wa du'a'u nau'ani, ita addu'a kala biyu ce ko iri biyu ce. Wace ce ta farko mala ya ce, du'a'ul mas'ala, akwai addu'a ta mas'ala, ta tambaya, Allah ba ni kaza, ba ni kaza, Allah ba ni lafiya, Allah ba ni ilimi, ha? Allah ba ni kuɗi, ƙasar ɗan adam mutumin zamanin yanzu kenan kuɗi, shi dai masu shi kuɗi. Allah ba ni matsayi in zama to ni darakta a guri kaza ko in zama ni ne shugaba a guri kaza du'a'ul mas'ala du'a addu'a ne ta mas'ala ita ce ta farko kuma malam yace wa du'a'ul ibada akwai kuma addu'a tsantsa ta ibada addu'a ibada akwai addu'a mas'ala akwai addu'a ibada shi ne malai ce maka wa du'a'u nau'ani ita dai addu'a kala biyu ce iri biyu ce akwai du'a'ul mas'ala da kuma du'a'ul ibada malam zai fara da ta farko sai mana ce fa du'a'ul mas'alati ita addu'a ta mas'ala addu'a ta mas'ala ta tum- ta tambaya wa huwa su'alul lahi min khairu duniya wal akhira idan an tambaye ka menene addu'a ta mas'ala dan uwa musulmi ko ilwa musulma idan an tambaye ki mecece ibada ta mas'ala ta tambaya to gashin malam zai gaya miki a cikin wani littafi na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna malam zai gaya miki sai malam ce huwa su'alul lahi shine roƙon Allah tambayar Allah man lam yas'alillaha yagdabu alayhi duk wanda baya roƙon Allah Allah yana hushi da shi ashe Allah yana son bayinsa masu roƙonsa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kenan huwa su'alu la shine roƙon Allah ka roƙi Allah min khairi duniya na daga alkhairin duniya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana والآخرة وهو سؤال الله من خير الدنيا والآخرة شيني متين يروكي الله ندق على خير الدنيا دون الآخرة كسامو ‘yar addu'a, ‘yar gajeruwa wadda ta ƙunshi alkhairin duniyar lafiya ɗan uwa musulmi, ka rinka yawaita ta, rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana ko ka ce kuma ce Allahumma atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana domin wasu kace rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana aya ce a cikin alqur'ani ka samu kace Allahumma atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban ko kuma ita ma wace ka karanta rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban ya Allah ka bani a duniya ka karo ka Allah ka bani kyawawa duk abin da za a ce kyaukyawa ne da daɗa mai daɗi hani an mari'an Allah ka bani shi atina fi duniya hasana ka bani kyaukyawa nagartacce da daɗa mai alkhairi mai zama lafiya na duniya Allah ka bani wa fil akhirati hasana haka nan alahir Allah ka bani kyaukyawa Allah ka bani gidan aminci Allah ka bani aljannan ni'ima, Allah ka bani jannatul firdaus, alakhira Allah ka bani kyaukyawa, ladana kyaukyawa su yawa in samu tsira in samu gidan aljanna. Wa ina azabar nar kuma Allah ka tsare ni daga azabar wuta. Allah ka tsare ni daga azabar wuta. Ka sa mini kariya tsakanina da daga wato azabar wuta. Kinan du'a'ul mas'ala huwa huwa su'alul lahi min khairid dunya wal akhirah shine mutun ya roki Allah na daga alkhairin duniya da lahira wannan ita ce du'aul mas'ala kana da wata mas'alaka wata larurarka ka roki Allah Allah ya yi maka Allah ya tsare ka wata buƙatarka wata buƙatarki wata buƙatarmu huwa su'alu la min khairi duniya wal akhirah shine mutum ya roki Allah alkhairin duniya da lahira ta biyu wa du'aul ibada ita kuma addu'a ta ibada in ji malam yadkhulu fihi kullu qurbati zahira wal baɗila tana shiga ne cikin dukkan abin da yake kusantar da mutum ƙurabat dukkan ƙurabat ibada wadda kusantar da kai a zahira ta hili ce walbaɗina da ta kuma ɓoye dukkan abinda ƙurabat ibada ce zata kusantar da kai zuwa ga Allah ta zahiri ce ko ta baɗini. Yadkhulu fihi kullu qurbatin. Dukkan qurbat wata kusanci na ibada a zahira na hili da na baɗini. Shine wa du'a'ul ibada. Tana shiga dukkan abin da ya shahi ibada ta zahiri da ta hili zai kusantar da kai wannan in kai addu'ar kusanci ce na ibada zuwa ga Allah subhanahu wata'ala li'annal muta'abbadu domin shi li'annal muta'abbada kai domin shi lillahi domin shi muta'abbadu lillahi shi al muta'abbadu lillahi wato me yin ibadar lillahi yana yin ta ne don Allah. Ɗalibin bilisanihi yana nema ne da halshen shi, almuta abu lillahi. Abin yi wa ibadai shi mai yin ibadai lillahi yana yin ta ne don Allah kawai. Ɗalibin lisanihi bilisani maƙalihi yana nema ne a harshen shi na abin da ya faɗa wa lisani halihi min rabbihi kuma da abin da halin sanna daga gurin ubangijinsa ƙabuli tilkal ibadatu Allah ya karɓi wannan ibadar shi mai bautar yana yin ta ne don Allah kuma yana nema a harshen shi na abin da ya faɗa a halin da yake ciki da gurin ubangijin shi ƙabuli tilkal ibadati Allah ya karɓi wannan ibadar. Kai mai ibadar kana yin ta ne don Allah, kuma kana nema ne a harshenka na abin da ka faɗa, da kuma halin da kalmar da harshen shi ya faɗa da gurin Ubangijin shi ƙabuli tilkal ibadati Allah ya karɓi wannan ibadai wa isabati alayya kuma ya ba shi lada, Allah ya baka lada. kai ka roƙi Allah da harshenka, kana nema a wurin Allah na abin da ka faɗa, na halin da kake ciki da gurin Ubangijinka, ya karɓi wannan abin da ka roƙa kuma ya baka lada a kan shi. Shi ne ma'anar du'a'ul ibada, tana shiga dukkan abin da za a ce maka wannan ibada ce ta zahiri ce ko ta ne, domin shi mai bautar mai bauta yana yin shi ne don Allah kuma yana nema ne da halshen shi na abin da ya faɗa da halin da yake ciki ya faɗa a harshe da gurin ubangijin shi ya karɓi wannan ibada da yake wa isabata alaiha kuma Allah ya bashi lada a kanta sai mala yace wa kullu ma warada fil qur'ani min al-amri bid-du'a'i wan nahyi an du'a'i gairillahi wa kullu ma warada dukkan abin da ya zo fil qur'ani a cikin alqur'ani in kadiba warada abin da aka samu ko ya zo min al'amari na daga umarni bil du'a'i da addu'a duk abin da kaga ya zo a cikin alqur'ani aka same shi a cikin alqur'ani wanda ya umarni da ya addu'a wa nahayi da kuma hani an du'a'i gairillahi da yin addu'a du'a ga wani Allah. Kenan kaga za ka samu abubuwa da yawa a cikin Alƙur'ani wanda suka yi umarni da a yi addu'a a roƙi Allah. Za ka samu. Da dukkan abin da aka samu a cikin Alƙur'ani wanda ya yi umarni da yin addu'a, ɗan uwa musulmi. wannan kuma ya yi hani an du'a igairillah ya hana ka roƙi wani ba Allah ba fas'alillah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji shi ake roƙo to zaka samu a cikin alqur'ani wurare da yawa sun yi umarni da a- a roƙi Allah kuma s- har zaka samu a cikin alqur'ani wurare da yawa sun yi hani da a rinka roƙon wani Allah fala tad'u ma Allah ilahan akhar kar ku bauta ma wani tare da abin bauta ɗaya kada ku roƙi wani tare da a- wanda ake kiran shi in ba Allah ba wasana'i aladda'in da kuma yabo aladda'in a bisa masu roƙon Allah za ka samu a cikin alƙur'ani Allah ya yabi masu roƙonsa Eh, Allah ya rabi masu roƙonsa shi sun yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alta fas'alillah cin hadisi kuma yatanawalu du'a'ul mas'ala to dukkan su wannan da muka zana inji malam suna daukan addu'a mas'ala wa du'a'ul ibada da kuma addu'a ta ibada sai malam zai ka maka nau'i na biyu da nau'i na uku da nau'i na hudu na daga ibada nau'i na farko can baya a darasinmu na wancan da ya gabata in kana bin mu za ka ji mun hudi nau'i na farko to wannan kuma a nan gurin malam sai ya tattara maka nau'i irirrika na ibada na biyu da na uku da na hudu wa min anwa'il ibada yana daga cikin nau'i'ika irirrika na ibada al-mahabba akwai soyayya so, wal khawfu da tsoro, war raja'u da ƙamna, wa ƙar taƙaddama kalamu alaiha, wannan zancensu ya gabata a kai, a baya, wa bayanu annaha arkanun lil ibada, da kuma bayanin cewa rukuni ce na daga cikin rukunnan ibada. sai alhamis nau'i na biyar nau'i na biyar na daga cikin nau'ika na ibada wa min anwa'iha yana daga cikin nau'ikan ita dai ibada ita dai waccan ibada ta addu'a da muke maka zance da muke maka zance wa min anwa'iha yana daga cikin nau'ikan ita wato ita wato al'ibada ita wato ibada kin da muke maka magana a kanta. Bai ci malam ya kawo maka daga cikin nau'ika na ibada akwai addu'a, mas'ala akwai addu'a wadda take ita ibada. To malam sai ya haɗa maka anan na farko guda hudu ko almahabba akwai so cikin nau'ika na ibada, da tsoro da ƙamna. yanzu kuma malam ya ce alhamisu na biyar wa min anwa yana ci nau'ikan ita dai ibadar a tawakkulu shine dogaro wa i'timadu ala shay'in shine mutum ya dogara a bisa wani abu Ka- ka dogara a bisa shine at-tawakkul ka dogara a bisa wani abu wa tawakkulu ala Allah dogaro shi kuma ga Allah a ce wani ya dogara da Allah, to menene shi, wa huwa sidiqun, wa huwa sidiqu tafawidul amr ila Allah ta'ala, itimadan alaihi. Shi ne gaskiyar fawwar al'amarinka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, kana mai dogaro a gare shi, ka shi ne tawakuli ɗan uwa. To, shi ma wannan ibada ce, domin cikin nau'ika ne ibada muke ciki. dogaro ga Allah shine gaskiyar fawwar al'amarinka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, itimadan alaihi kana mai dogaro a gare shi. Ɗan uwa musulmi, duk wani lamarinka ɗan uwa, tattara shi ka fawwara ma Allah bar ma Allah kan shi eh ka dogara da Allah wa ke ba da lahiya Allah ka dogara da Allah shi ke ba da lahiya ka tabbatar da haka wa ke ɗora shi lahiya Allah wa ke yayewa Allah wa ke arzitawa Allah eh wa ke talauta Allah لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروه بطانا da a ce ku al'umma za ku dogara da Allah mutukar dogaro a gare shi da a ce za mu dogara ga Allah mu yi tawakkuli ga Allah gaskiyar dogaro gaskiyar fawwar al'amarinmu zuwa ga Allah kuma muna masu dogaron a gare shi ɗan uwa musulmi la razaka kuma kama ya rasu ɗaira da Allah ya arzata mu irin yadda yake arza tsuntsu ɗan uwa musulmi amma kaga tawakkulinmu yana buƙatar bincike eh yana buƙatar nazari yana buƙatar a sabunta dogaro ga Allah ‘yan uwa musulmi mu tarbiyyantar da zuciyarmu da dogaro da Allah fa iza azamta fa tawakkal ala Allah ɗan uwa musulmi zuciyarka, gaɓuɓuwanka, harshenka su dogara ga Allah. To da za ku dogara da Allah matuƙar dogaro ga Allah, yadda ya cancanta a dogara gare shi, shi ne komin nashi ne, shi ne mai badawa, shi ne mai hanawa, shi ne mai ɗaukakawa, shi ne mai ƙasƙantarwa, shi ne za a je a roƙa ya fitar da mutum daga matsayin da yake. Baka dogara da kowa ba sai ga Allah. gaskiyar dogaro shine fawwar al'amarinka zuwa ga Allah kana mai dogaro a gare shi. To, da za mu dogara ga Allah matuƙar dogaro a gare shi, na razaka kuma kama irziƙo ɗaya da Allah ya arzita ku kamar yadda yake arzita tsuntsu. Daga doke masan za ta wayi gari tsuntsu ko tsuntsuwa cikin ta babu komi. Safiya ta yi, ciki babu komi kaga tsuntsu ya tashi, garin Allah ya waye. malam bahaushe na cewa idan gari ya waye rikicin duniya ya tashi ta gado himasan ta ba gani wa tsuntsu zai wayi gari cikin shi babu komi amma wata ruhu bi tsanan marece na yi cikin dogaro ga Allah da ƙaddarawar Allah da iya abin da Allah ya ƙaddara shi zai samu a wannan yini. sai ya dawo gida tsuntsun cikin shi a cike. Hamma ya samu ya riƙe na ɗura a share guda saboda an bar iyalai a gida. Ɗan uwa nutsu da kyau, ka saurara da kyau. Da za ku dogara da Allah mutukar dogaro gare shi da ya arzita kuma yadda yake arzita tsuntsu. Daga doke masan tsuntsu zai waye ga cikin shi babu komi sai fal fal fal ya buga huke sama e sama an fita an tai malam bawashi yana cewa idan an ja iza waka kuma sai a ja kafa eh ka shiga dashi kare ka ji ka dogara da Allah eh sai ka tashi ka huta in aka roƙi Allah eh Allah ba mu kuɗi Allah ba mu abin da zan mu ci mu sha Allah ka raba mu da talauci to tashi huta a nemi sana ita sababi ce amma wa ke bada abincin Allah wake ba da arzikin Allah. Ta gado masan za ta waye gari cikinta babu komi tsuntsuwa sai ta wuta daga cikin wato kashkinta, cikin ɗakinta ush ake ce da larabci. Ush, fi ushi fauka shajara. Ta wuta daga cikin gidan ka gani, ga iyalai an bari a cikin gida, an bar 'ya'ya a cikin gida. daga can saman bakwai Allah ya nuna mata ga inda za ta je koto a can ta ci abinci a can ga inda za ta je ta sha ruwa in ta ci ta ƙoshi sai ta riƙo na guzuri an bar iyalai a gida wata ruhu bitanin marece na yi sai ga ta dawo gida cikinta a cike to da za ku dogara ga Allah ɗan uwa musulmi mutukar dogaro ga Allah da Allah ya arzuta mu kamar yadda yake arzuta tsuntsu za mu waye gari babu komi mu tashi mu je gurin sana'a sana'a sababi ce Allah shi yake bada mai kwadago yayi mai kasuwanci yayi mai leburanci yayi a mai zuwa biro ya tafi buga mu tahi fa iza qudiyati salat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah eh in kun kare sallah kuwa zuwa ban kasa ku je ku nemi farala daga cikin Allah mai kasuwanci ya tahi mai aikin hannu ya tahi mai aikin bariki mai aikin wani kowa ya tahi aje a nema mai huskare ya tahi mai ciyawa ya tahi eh mai ɗinki ya tahi gashi nan saboda haka ‘yan uwa musulmi idan an ja iza waka sai a ja ƙawa a dogara da Allah a tashi kuma a nema sababi ne to da wata wakulin jimala alallah abinda aikin dogaro ga Allah huwa sirqu tafwid al-amr ila Allah ta'ala shine gaskiyar fawwar al'amari zuwa ga Allah madaukakin sarki itimadan alai kana mai dogaro a gare shi wasiqati bihi ma mubasharati ma shara'a wa abaha min al-asbabi wasiqati bihi da kuma yarda da shi ma mubasharati ma shara'a tare da zawwa da abin da Allah ya shar'anta kuma ya halitta na daga sabubba, tare da zauwa da abin da Allah ya shar'anta kuma ya halitta na daga sabubba, litasilil manafi'i, domin mutum ya samu abin amfani, wa dafa'il madari da kuma ijewar abin cuta. ƙala Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ka gane ku, kana yarda da abinda shari'a ta zo da shi, ka yarda, duk abinda aka ce wannan shari'a, Allah ya shari'anta shi, ka yarda shi, ko kuma Allah ya halitta shi, ya ce wannan halak ne na daga sabubba. Domin me ka sami abin amfani da kuma abin da zai ije maka abin cuta. Ƙala ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin suratul ma'ida, aya ta ashirin da uku, wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ne, in kun zamanto ku mu'mini ne, fatawakkalu za ku dogara gare shi. Eh, ga Allah ne, in hakun kasance ku masu imani ne masu imani la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku yarda da kurnan imani guda shidda an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi fa tawakkaltu ku dogara a gare shi fa tawakkalu ga Allah ne za ku dogara wa ke badawa Allah wa ke hanawa Allah da kuma faɗar Allah maɗaukakin sarki wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu cikin suratul talaq a cikin aya ta uku wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu Allah mala ya kawo shi duk wanda ya dogar da Allah gaskiyar dogaro ga Allah yana mai fawura aman shi zuwa ga Allah yana mai dogaro ga Allah fa huwa hasbu to Allah ya samu shi ai Allah in ya isan maka da komi dan uwa ka caba eh ka samu dogaro ga Allah kuma Allah ya isan maka dan uwa ka caba babu wani abin da zai zame maka matsala a rayuwa dan uwa domin ka fawwara al'amarinka zuwa ga Allah ka da ramarinka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara domin man tana magana ne akan mai hankali wa man yatawakkal duk wanda ya dogara da Allah namiji ne ko mace mai hankali baligi wanda ya san abin da yake ya dogara da Allah fa huwa hasbu Allah ya isa mushi dan uwa tawakkulin wannan ni da kai shine ake nema zuciyar mu ta yarda gabubuwan mu su yarda bakin mu ya rinka furtawa mun dogara da Allah kuma ya zamanto a cikin zuciya ma haka ne fa iza azamta fa tawakkal ala Allah to shine nan malai ka maka fadar Allah madaukakin sarki a cikin suratul talaq cikin aya ta uku wa man tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya gwada da Allah to Allah ya isa masa inna la baligu amr qarja li kulli shay'in qadra sai kuma malam zai kawo maka nau'ika na ibada dai muna akan su ne ta shidda da ta bakwai da ta takwas irirrika na ibada da malam ya zano maka domin da malam ai ya gaya maka zai ambata maka shashin irirrika na ibada a wancan sati mun ɗauko muka tsaya yanzu kuma muka tashi da wa du'a'u nau'ani ita addu'a nau'i guda biyu ce muka taho yanzu muke tahiya yanzu mun zo akan nau'i na shidda da na bakwai da na takwas wa min anawa'il ibada malaci yana daga nau'ika na ibada abinda za a ce wannan iri ne na ibada ko nau'i ne na ibada an ragaba shine kwaɗai kana kwaɗan rahamar Allah ragaba kana kwaɗai a wurin Allah Allah muna kwaɗan rahamarka muna masu kyaukyawan kwaɗe a gurin rahamaka Allah war rahaba da kuma tsoro wanda zai sa mutum ya gudu, wal khushu da ƙasƙantar da kai, ragaba, wal rahaba, wal khushu, khushu ana na aino kuma haƙari mai ruwa ne, khushu'u ƙasƙantar da kai. Mala ya ce fa'an ragabatu amma shi kwaɗayin rahamar Allah, kwaɗai a wurin Allah, fa mahabbatul wusuli ilar shay'il mahabubi. Shi ne kaso abin da zai sadar da kai ya zuwa wani abin da kake so, wani abu wanda yake mahabub abin so. Kaso abin da zai sadar da kai ya zuwa abin da kake so. shine ma'ana arragaba fa mahabbatul wusuli ila shay'il mahabubi mutum ya so abin da zai sare da shi ya zuwa abin da yake so ɗaya kenan war rahaba ƙasƙantar da kai shine alkhawfu warrahaba kai warrahaba eh tsoro warrahaba tsoro tsoro ne zai sa mutum ya gudu shine warrahaba warrahaba eh tsoro ne zai sa mutum ya gudu shine malamin ce to shi kuma al khawfu mumthiru lil harbi min al makhawfi al khawfu mumthiru للحرب هؤلاء من المخوف tsoron da zai sa mutum ya guji tsoron zai sa mutum ya guje wa abin da yake tsoro shine arrahaba warrahabatu saurare mu da kyau warrahabatu abin da ake ni da arrahabatu alkhawfu mumsiru lilharbi min al-mukhawwifi tsoron da zai sa mutum ya guje wa abin da yake jin tsoro wal khushu kaskantar da kaiwa azillu wal khudu'i li azmillahi abinda akin da al khushu'u na ainun da haƙari mai ruwa azilla azillu ƙasƙantar da kai wal hudu'u haluri da ƙasƙantar da kai li azimatillah domin girman Allah ka ƙasƙantar da kai domin girman Allah ka nuna kai bawa daga cikin bayan Allah kana mai ƙasƙantar da kai shine khushu adilla wal khudu li azmillah li azmatillah domin girman Allah subhanahu wataala bi haythu yastaslimu li qada'ihil kauniyyu wa shar'iyyu yanda mutum zai mai wuya ga abin da Allah ya hukumta na daga ababen halittu da suka kasance da kuma abin da yake na shari'a yadda zaka miƙa wuya ga abin da Allah ya hukumta na kauniyu ababen da suka kasance na halittu wa shari'u da kuma ka miƙa wuya da abin da Allah subhanahu wata'ala ya shari'anta. Shi ne ma'anar alkhushu'u na ainihin. Ƙasƙantar da kai ga girman Allah subhanahu wata'ala ta yadda mutum zai miƙa wuyan shi ga abin da Allah ya hukunta. Na abin da suka kasance na halittu, haka Allah ya so su, ya halitta, ya yi halittunsa, eh, da kuma abin da Allah ya shari'anta na shari'a ta musulunci, ka miƙa wuyanka sai abin da Allah ce da manzansa, wannan kuma halittu bayi ne na Allah ga sunan burtik, haka Allah ya so su kasance. Ƙala ta'ala, Allah ya ya ce, fi zikiri hajiyar anwa'i salasa minal ibadat a cikin ambatan nau'i'ika ko irirrika guda uku na daga ibada. Su ne mi, arragabatu, warrahabatu, warhushu, arragabatu kwaɗe, warrahabatu da tsoron allah da zai sa mutum ya gujewa abin da yake yin tsoro, warhushu da kuma ƙasƙantar da kai. Su ne guda uku. to shi ma yace maka fi zikir anwa'i thalathati min al-ibad a cikin ambaton irirrika guda uku na daga ibada kudar Allah madaukakin sarki da ya faɗa a cikin suratul anbiya'i aya ta 90 bada a'udhu billahi samil alimina shaytan rajim Allah yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in khashi'in shine na uku ragaba, rahaba, hashiya, kushu kai. Faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya faɗa a cikin wannan aya ta cikin suratul anbiya idan ka dibi tafsirai na malamai suna bayani idan aka zo wannan aya cikin suratul anbiya in ka ɗauko tun daga farkon suratul anbiya kana tafsiri in ka zo innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu na khashi'in an jiro labarin annabawa annabawan Allah ba ana ta bada labarin su ana ta bada har da aka zo wa zakariya izna da rabbu rabbu la tazarun anna khairun fastajabna lahu habna lahu aka zo sai aka zo innahum cewa su dukan waɗancan da aka baka labarin su baki ɗayansu innahum kanu cewa su sun kasance labarin da aka baka na annabawan nan yusari'una fil khairat suna gaugawa a cikin aikin alkhairi ɗan uwa musulmi to ina an ce annabin Allah yana gaugawa a cikin aikata aikin alkhairi ina ne ina kai ka kware bayin Allah kaskantattu wanda su annabawa 'yan aljanna ne sun tsira amma duk da wannan ba su yi zama hakanan ba suna da garantin aljanna a wurin Allah amma ba su yi zamana ba yusari'una fil khairat suna gaugawa a cikin aikata aikin alkhairi waɗansu malamai su ce a'a zakariya da yahaya da matarsa saboda aya tana kusa da maganar annabi zakariya da aka kawo innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na ragaban wa rahaba wa karuna na khashi'in duk wanda ka fassara ko ka dauko daga can kace ana nihin dukan annabawa ne ko kace zakariyakin da ya haya da matarsa shi zakariyakin duka ka fassara duka ma'ana tana dauka domin jam'i ne innahu cewa su kanu sun kasance yusari'una fil khairat suna gaugawa a cikin aikata alkhairi yan uwa wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa neman aljanna to ga annabawan Allah sun suna goga a cikin aikin alkhairi wa yad'una na ragaban suna bauta mana suna masu kuɗin rahamar Allah suna bautar ibadar Allah ragaban suna masu kuɗi shine mahal shayar maliki su nuna maka ana ragaba da ya kawo da rahaba da khushu to sun kasance suna bauta mana ko suna roƙonmu suna masu kuɗin rahamar Allah dan uwa ka bautata ma Allah kana mai kuɗin rahamarsa ba dan ibada ka ba ba dan sallar ka ba ba dan azumin ka ba ba dan zakar ka ba ba dan aikin hajjin ka ba ba dan zumuncin ka ba a'a da rahamar Allah kake kuɗin wato rahamar Allah da jinkan Allah ba dan aikin mu ba Allah mu masu zunubai ne Allah ka gafarta mana zunuban mu mu ba kowa bane Allah amma muna kuɗin rahamarka Allah ka arzuta mu da rahamarka mu samu gidanka da rahama gidan aljanna gidan salama wa yad'una na ragaba suna bauta mana ko suna roƙo mu suna masu kuɗin rahama wa rahaba kuma suna masu jin tsoron mu suna masu gujewa azabar mu eh wa rahaba suna masu jin tsoron mu jin tsoron azabar Allah wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance a gare mu suna masu kaskantar da kai khashi'in suna masu kaskantar da kai wa min anwa'iha yana ga cikin nau'ikan ita ibadar da na tarki na zamu tashi al khashiya shine wato al khashiya shine malam ya ka maka anan shine tsoro anan wancan alkhushu kaskantar da kai malam ya fassara shi a can nan kuma alkhashiya malam zai fassara maka shi da tsoro wahiya la khawful mabaniyu wahiya la khawful mabaniyu ala ilmi bi azmati man yakhashahu wa kamali sultanihi shine malam yace maka yadda cikin nau'ika na ibada alkhashiya shine jin tsoro wahiyar khawful mabani shi shine wahiyar khawfu shine tsoro almabani wanda aka gina shi alal ilimi absa ilimi absa sani bi azmati domin girman man ya khashahu wanda ake jin tsoronsa aka gina abin amma da ilimi da sani domin girman man ya khashahu wanda ake jin tsoron shi wa kamali sultanihi da kuma cikar mulki nasa, cikar ikon nasa, ka ji tsoron Allah, domin girman jin tsoron Allah da kuma cikar mulkin Allah. Ƙala Allah ta'ala, Allah maɗaukin sarki ya ce, Fala ta hashauhum, kada ku ji tsoronsu kowane ne kakai tsoron shi, bai isa ya maka abin da Allah bai maka ba. Eh, in ka ga ya maka abin ya yi tasiri a jikinka, wato ya yi ne don Allah ya kama shi da hujja istidiraji ne kamun ɓoye ne amma ka ji tsoron kowa in ba tsoron Allah ba ka tsare tsoron Allah cikin abin da ba wanda ake ji tsoron shi sai Allah eh amma ga rami a gabana a ina ji tsoron hwada wannan ramin amma tsoro na wani zai maka wani abu ko ya isa ya baka wani abu to wallahi kada ka kadara kowa a gurin kowa ne ne ne ji tsoron Allah ji tsoron Allah fala ta khashawum alaji kada ku ji tsoron su Allah ci tsoron da babu wanda ya cancanta ai tsoron shi sai Allah subhanahu wataala ba tsoron ga zaki can ba ina ganin shi eh ina jin tsoron shi sai in kauce shikenan eh eh ko ga maciji can sai in kauce amma tsoron zai maka wani abu ko zai baka wani abu ko shi yake arzitawa ko shi yake ba da matsayi ko shi yake ɗaukakawa ko shi yake ƙasƙantar da wallah ka kai tsoron shi bai sai maka wannan ba fala ta khashawhum kada ku yi tsoron su fala ta khashawhum wa khashawun Allah ci kada ku zo da ku yi tsoro na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida a cikin aya ta uku in ka diba dan uwa musulmi. Sai wato daga cikin nau'i'ika na ibada na goma, wa minha al'inaba, daga cikin nau'i'ika ko irka na ibada akwai al'inaba komawa zuwa ga Allah, inaba komawa. malaci wahiyar ruju shine komawa ilallahi ta'ala zuwa ga Allah bil qiyami da tsayuwa bi da'atihi ga yiwa Allah subhanahu wa ta'ala da'a dan uwa musulmi duk rigimar da ake dan uwa musulmi ka tsayu akan yi wa Allah ɗa'a. Kadda san ran wani ya sa ka, ka yi wa wani ɗa'a cikin saɓan Allah. La ɗa'ata lima haluƙin fi ma'asiyatul khaliq babu ɗa'a babu biyayya a cikin saɓa ma wato Allah mahalicci. Ai mahaifa ina mai neman Allah ya da shi ina mai yarda iyaye eh rida Allah fi rida walidain yarda Allah cikin da iyaye dan uwa in ka bi Allah ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka nemi yarda iyaye ka musu ihsani to ko su Allah ya ce wa sahibu ma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya ka zamna da su da kyakkyawan zama idan suka ce ka sha giya ba ka sha ba idan suka ce ka yi zina ba ka yi zina ba idan suka ce ka yi ƙarya ba ka yi ba sai ka nuna mu cikin girmamawa wa ƙullahu ma ƙaulan karima ka yi musu magana magana ta girmama baba Allah baya son wannan to ko su mahaifa wanda bin su bin Allah ne a cikin abin da Allah ya ce amma na a yi mishi da'a na da'a amma ba a musu biyayya a cikin saban Allah ko su iyaye in suka umarci ka saban Allah ba za ka yi ba sai ka yi musu magana mai daɗi wa sahibu ma fi duniya ma'arufa ka zama da su da kyakkyawan zama da girmamawa da neman addu'a su da yi musu ihsani da kyautata musu to ka tsayu dan uwa a cikin yi wa Allah da'a Allah ne ya ce a yi wa iyaye da'a ka yi musu da'a cikin wato abu wanda yake kyaukyawa a shari'ance ba cikin saban Allah ba mun kashi anan akan magana a akan biyayya to abin da ake da ina ba komawa shine wahiyar ruju koma ila zuwa ga Allah ta'ala bil qiyam da tsayuwa bi da'ati da yi mishi da'a wacce na bil ma'asiyat kuma da nisanta saban Allah ka nisanci saban Allah ƙarya ka nisance ta sata ka nisance ta annamimanci ka nisance shi hasada da bakin ciki ka nisance shi zina ka nisance ta ɗan uwa musulmi ma'asiya saban Allah wacce na bin ma'asiyati da kuma nisanta saban Allah in an ce wani yayi rudu ya koma zuwa ga Allah zaka same shi yana tsaye akan da'a ga Allah zaka same shi yana kokarin din nisantar saban Allah shine arruju shine komawa zuwa ga Allah ɗan uwa musulmi wanda ya koma ga Allah da an yi ta more ta hole yanzu aka ju azi aka yi ruju aka yi ina ba an koma zuwa ga Allah to za ka sami wannan wanda ya ruju ya koma zuwa ga Allah wato yana tsaye ga iwa Allah da'a yana ƙoƙarin nisanta dukkan saɓan Allah domin Allah ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu la ku koma zuwa ga Allah ubangijinku mahalicinku wanda ya ƙage halittarku wa aslimu la kuma ku miƙa wuya zuwa ga Allah الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله ونقول يكاو ku koma zuwa ga Allah ku miƙo ya zuwa gare shi kina za mu tsaya akan al'inaba wa min hamala yace al'inaba daga cikin irrika na ibada akwai komawa wahiyar ruju ila Allah ta'ala shine komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki bil qiyami da tsayuwa bi da'ati da yiwa Allah da'a wacce na ma'asiyati da nisanta saban Allah subhanahu wata'ala Allah ka tsare mu daga saba maka Allah Allah ka tsare mu daga saba maka Allah Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu la ku koma zuwa ga ubangijinku mai kauya zuwa gare shi muna fatan abin da aka ji mun yi daidai wannan ba hikimu bace ba dabara mu bace daga Allah subhanahu wataala kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan Allah kankare abin da ke kuskure ya tabbatar da mu akan abin da ya tabbata cikin littafin Allah alqur'ani mai girma da sunna ingantata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu gida da gidan asibiti Allah kare mu lafiya Allah subhanahu wataala kasan mu da garin mu Allah ka zama da mu lafiya abin da ya tsananci musulmi Allah subhanahu wataala ka yaye mana masu bara addu'a mu da su duka ya Allah kai ne Allah Allah suka biya bukatunmu na alkhairi waɗanda suka rasu musulmi maza da mata Allah ka yi musu rahama Allah ka haɗa mu da musu cikin jannatul firdaus mu kuma ka bamu wato kokarin yawaita ayyuka na guzi na ayyuka na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ka tsare mu da makirci masu makirci Allah subhanahu wata'ala ka tabbatar da mu akan tawarki manzanka sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين